أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله أساس الصلاح وسبب الفلاح في الدنيا والآخرة أيها المسلمون إن من أعظم القضايا التي جاء بها الإسلام قضية العدل ولا سيما العدل في الحكام والقيادة ولا سيما العدل في الحكم والقياده فقد أمر الله سبحانه وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فقد أمر الله تعالى بالعدل وجعله أساس استقامة على أحوال والسلاح بلاد والعبادة وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى عباد الله إن للحكام حقوقا على الرئية كما أن للرئية حقوقا على الحكام فمن حق الحكام أن يطاعوا في المعروف وأن يمسحوا بالحكمة وأن يدعى لهم بالهداية والصلاح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم ومن أعظم النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم لا سبهم ولا لعنهم فإن لعن القائد والدعاء عليه لا يزيد لا يزيد الأمور إلا فسادا ولا يجلب إلا الكراب على الجميع وقد قال بعض السلف لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لسلطان لأن بصلاحه يصلح الناس أيها المسلمون إن سب الحكام ولعنهم كمثل رجل ركب سيارة ثم دعا على السائق ثم دعا على السائق أن يعمى وهو يقود بسرعة فهلاك السائق هلاك لكل من في السيارة وكذلك فساد القائد يعود ضرره على الرئية جميعا وفي المقابل فإن على الحكام واجبا عظيما ومسؤولية جسيمة وهي إقامة العدل بين الناس وحفظ الأمن ورعاية مصالح الرعية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راء وهو مسؤول عن رعيته وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة عباد الله إن العدل من أعظم أسباب الأمن والاستقرار وإن الظلم سبب الفتن والاضطراب وضياع الحقوق ومن انتشر الظلم في أمة إلا نزئت إلا نزئت منها البركة وضاقت معايشها فلنبدأ بإصلاح أنفسنا عباد الله ولنقم بما علينا من حقوق من حقوق تجاه ولاة أمورنا من الدعاء والنصيحة ولندعو الحكام إلى تقوى الله سبحانه وإلى العدل والرحمة وحفظ دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وتو وتوفير الأمن والقيام بما أوجبه الله سبحانه عليهم في شريعة الإسلام اللهم اصلح أهوال المسلمين واهد حكامهم للعدل والحق واجعلهم رحمة لرعاياهم وارزقهم البدانة الصالحة وادفع عنا الظلم والفساد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yanwa musulunci hudubar mu a wannan sati cikin wannan masallaci namu na abu huraira tana yi mana jan hankali ne akan abun da ya shafi adalci shugabanni su zama masu adalci maluma su zama masu adalci waɗanda duk suke riƙe da wasu al'amura na al'umma su zama masu adalci ne a ciki. Wannan hudu ba a kan wannan take mana nasiha a wannan sati. Zan ɗan taƙaita bayanai ko in ce muhimman bayananta kamar yadda ban samu dama na iso a kan lokacin da ya kamata ba. Gaba ta farko dai hudubar ta yi mana nuni ne da yadda Allah subhanahu wa ta'ala cikin littafinsa mai tsarki yake yin umarni da adalci da kyautatawa da bayarwa da makusanta haƙoƙinsu kuma Allah ɗin ya yi hane da ayyukan batsa munanan ayyuka da kuma zalunci a cikin al'umma Allah ya ce ya ku masu imani Allah ya yi muku wannan gargaɗin ne don ku yi tunani ku tuna cewa akwai wata rana da za ku je ku koma zuwa gare shi to wannan yana nuna mana kenan adalci wani umarni ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayansa da ya halitta. A lokaci guda sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yi mana nuni don mu gane yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kasance masu tsayawa tsayin daka don Allah. Shaidu ga adalci, bi ma'ana Allah yana so kowanne bawansa ya kasance mai adalci. kuma ya tsaya tsayin daka akan wannan adalci ɗin hatta in ya kama da ba da wata shaida akan wani al'amari to ya zama mai adalci ne wajen wannan shaida ɗin Allah madaukakin sarki yake cewa kada hassada ga wani ya hana ku yin adalci lokacin da aka nemi jin wani ba'asi a kansa ko wani bayani ko kuma wani rahoto akan mutumin Allah ya ce ku yi adalci shine mafi kusa da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ku bayan Allah, shugabanni na da haƙƙi a kanku, kamar yadda ku ɗin ma kuke da haƙƙi a kan shugabanni. Wannan ita ce gaba ta gaba da hudubar take so ta yi mana bayani. Menene ake nema? Allah madaukakin sarki ya bayyana mana dole ne a yi biyayya wa su shugabanni a cikin abubuwan da suka shafi alheri da abubuwan da suke kai na jagoranci a yi musu nasiha in sun karkace cikin hikima kuma a yi musu addu'a don samun shiriya da nagarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai addini gaba ɗaya ma nasiha ne aka tambayi annabi cewa nasiha zuwa gawa annabi ya ce ga Allah ga littattafansa ga manzansa ga shugabannin musulmi da al'umma ɗin baki ɗaya to kenan kun ga yanwa musulmi ashe yin nasiha wani al'amari ne wadda don an yi maka ba za ka fara tunanin to ni ni ne na fi kowa yin ba daidai ba da har za a ce a yi min nasiha ko a jamin hankali a'a ka koma ka yi nazari hadisi ne da annabi ya bayyana in dai wannan addinin kake na musulunci ya ce to gaba ɗayan sama nasiha ne kuma nasiha ta fara tun daga kan Allah har zuwa ga manzansa zuwa ga littattafai zuwa ga shugabannin musulmi da su kansu al'umma baki ɗaya to don haka yanwa musulmi yana daga cikin manyan nasiha ga shugabanni shine mu kasance masu yi musu addu'a ba wai mu yi ta zagi muna la'antar shugabanninmu ba domin la'antar shugaba da yi masa addu'a ta sharri ba zai kawo komai ba face ƙara lalacewar al'amura face ƙara samun tsanani a ƙarƙashin wannan shugabanci nasu yan uwa musulmi kuma rashin adalci daga gare su yana shafar al'umma in ba mu yi musu addu'a don su kimtsu ba to da mun la'ance su sun zama na banza sai ya zama mu kuma tsanani ɗin a kanmu ne dai gaba ɗaya wasu sahabbai suke cewa da ina da addu'a mai amsuwa a gurin Allah da na yi addu'a ko mu ce ɗaya daga cikin magabata yana ce da a ce za a sahale masa wata addu'a wadda da ya yi ta da an amsa ya ce to da ya yi addu'a ga shugaba saboda shi shugaban idan har ya kimtsu to mutane ne za su zama sun ci ribar wannan gyaruwa na shugaba ɗin don haka yanwa musulmi tsagi da la'antar shugabanni kamar mutum ne lokacin da ya zo shi ya samu hawa wata mota sai ya yi addu'ar ya Allah ina ma wannan direba da yake ɗaukan mu da gudu akan wannan titi ka makantar da shi take to kun ga irin wannan addu'a yayin da ake yinta shi wannan direba da yake tukin mota idan har wannan direba ya lalace ta fuskar samun makantar da ɗaya daga cikin na cikin motar yayi don ya samu makancewa ai kun ga kenan motar gaba ɗaya ce za ta halaka kuma zaluncin da du ya biyo baya ya shafi addu'ar da su wannan da suke zaune tare da direban ne suka yi addu'a suka roƙi Allah don haka yanwa musulmi kun ga wannan zalunci ne ƙarara ka yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya makantar da direban da yake tuka ku akan titi kuma at high speed to kun ga wannan ai abu ne wadda ba abu ne mai yiwuwa ba domin kowa yana fatan ya tsira da rayuwarsa ko mu ce da lafiyarsa gaba ɗaya don haka yan uwa musulmi hakika zaluncin shugabanni yana shafar dukkanin al'umma shi yasa ake kwadaitar da mu da yi musu addu'a don su kintsu a gefe guda kuma shugabanni na da babban haƙƙi da nauyi wanda shine yin adalci a tsakanin mutane su kuma shugabanni su ji tsoron Allah su daidaita tsakanin waɗanda suke jagoranta a ƙarƙashinsu don haka kiyaye tsoron Allah kula da al'umma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wadda aka bashi jagoranci yana da alhakin rikon bayinsa kuma ya ce babu bawa da Allah zai bashi riko na bayinsa ya mutu yana zalunci wa bayi ɗin sai Allah ya haramta masa shiga aljanna to kun ga yanwa musulmi Allah shi ya ce a yi adalci kuma shi ya halicci wa'anda ake shugabanta da shi shugaban da yake shugabanci to idan har shugaba ya kase ya adalci ya yi ta zalunci don ganin cewa shi yau Allah ya bashi fawa ko ya bashi iko yau ni nake da hurumi na nayi ko na ƙi na in sa ko in ƙi sakawa na jiyar daɗi ko na wulaƙantar na ɗaukaka ko na ƙasƙantar wallahi Allah ya ce in shugaba ya tafi da irin wannan ba zai gushe ba sai ya koma ga Allah Allah kuma ya haramta shi aljannarsa sai kuma mu ga yadda za ka yi to don haka yanwa musulmi ya ku bayan Allah adalci shine tushen tsaro hatta ga zaman lafiyan al'umma zalunci shine tushen fitina da rikice-rikice da asarar haƙoƙi da kuma rasa abin da zai bunƙasa tattalin arziki na wannan al'umma ba taɓa ganin zalunci ya yaɗu a al'umma ba sai an rasa albarka a cikin wannan al'umma don haka da zarar shugabanni sun saka zalunci a tsakanin al'umma al'ummar takan gauraye ta koma zalunci ita ma a karan kanta to wannan sai ya zo ya zama an yi abin da ake cewa ɗa kwance uwa kwance Allah ya kare mu da haka yanwa musulmi mu fara ƙoƙari wajen gyara kawukanmu mu cika haƙƙinmu na addu'o'i da nasiha ga shugabannin kuma mu roƙi Allah maɗaukin sarki ya shiryar da su ya sauƙaƙa mana irin wannan azaba da muke sha da nadama ma a wani bangare na wasu da muka zazzaba muke ganin cewa irin yadda suke tusguda mana suna gana mana azaba kamar ma ba sa tunanin gobe za su ƙara dawowa gare mu don su nemi wata alfarma na daɗa kaɗa musu ƙuri'a su koma kan wannan kujeru ya ku bayan Allah mu yi kira ga shugabanni su ji tsoron Allah su kasance masu adalci da jin kai ga waɗannan al'umma da suke jagoranta su kiyaye zubar da jini da ake yi dukiyar mutane a kiyaye ta mutuncin mutane a kiyaye shi a samar da tsaro da kuma yin duk abin da Allah ya wajabta musu a kansu na shugabanni ya ku bayan Allah idan muka yi wannan to abubuwa da yawa za su kimtsu kuma za mu yi ƙoƙari mu da kanmu don ganin mun kawo gyara akan wasu al'amura domin Allah madaukakin sarki yana bayyanawa shi Allah ba zai canza muku shugabannin da kuke gani suna azabtar da ku ba sai in an samu gyaran halayenku daga gare ku to ya ku bayan Allah kowa ya sani kamar yadda ni ma na sani abubuwan da duk nake yi ko kake yi wanda ya saba ka'ida ko ya kauce daga karantarwa irin ta addini na musulunci din to mu sauka mu dawo zuwa ga Allah mu roƙe shi mafita da sannu sai Allah ya ba mu mafita muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gyara halin dukkanin musulmi gaba ɗaya ya shiryar da shugabanninmu su zama masu adalci su yi gaskiya a shugabancin ya sanya su su zama masu rahama ne ga wa'annan bayi nasa da Allah madaukin sarki ya ba su jagoranci a kai ya ku bayin Allah wajibi ne a kanmu a irin wannan gabar da muke tunkara na lokaci da ya taho na wannan zaɓuɓɓuka da suka tunkaro mu na shekara ta 2027 mu nutsu sosai mu koma cikin hankalinmu mu yi ta ƙoƙari don mu roƙi Allah ya datar da mu mu zaɓi shugabanni wa'anda za su ji kanmu kuma su tausaya mana wa'anda za su kawo mana ɗauki a irin rayuwar da muke ciki domin me in muka kasa yin haka to kamar za mu mayar da kanmu ne gidan jiya yau muke kuka da halin da muke ciki gobe kuma mu kasa gyara abin da ya kamata mu gyara meye gyaran da a yanzu za mu yi shine gyara da Allah ya ba mu iko da dama na ƙuri'a lokacin da za a yi zaɓe ba hikima ba ne ka ce ko na ce ko mu ce wannan lokaci da za a yi zaɓe duk shugabannin nan ma sun zama 'ya'yan banza ne ba sa yi mana abin da ya kamata kai ni ba zan ma yi zaɓe ba ko kai ba za ka yi zaɓe ba wannan ba daidai ba ne a shari'a ta musulunci ma wajibi ne ka tashi tsayin daka ka roƙi Allah ya datar da kai ka yi ta ijtihadi don ka gano wa kake zata wa alheri zai iya kawo wa al'umma ci gaba ya kawo wa garin ci gaba ka je ka yi bismillah ka kada masa ƙuri'a idan Allah madaukakin sarki ya duba yadda kuka yi ta kokari kuka yi irin wannan sai ya datar da ku a samu shugabanni wanda za su zama masu tausayi masu jin kanku kuma wanda za su yi muku adalci amma idan duk muka ce mu mun janye hannunmu daga zaben tunda 'ya'yan iska ne mun kyale su ba za mu yi ba to kanmu ne muke ƙara jefawa domin akwai wani abu da za ku jima wasu suna ambatawa ko ku yi zaben ko za mu zaba muku waye bai ji irin wannan yaren ba za su faɗa ko ku zaɓe su ko su zaɓi kansu kuma su zaɓa muku to yan uwa musulmi mu tashi tsayin daka lokaci ne na damar da muke da ita in mun zaɓi abin da muka ga bai yi abin da muke tsammani a gare shi na alkhairi ba wallahi haƙƙinmu ne mu da ɗaukar ƙuri'ar kuma mu je mu ga wa muke zata kuma alkhairi zai iya mu kaɗa masa ƙuri'a mu dogara da Allah in mun yi wannan sai Allah ya taimake mu amma yau duk ana cusa mana wasu irin miyagun ra'ayoyi ne da aƙida wannan irin miyagun ra'ayoyi da aƙida shine kai ana nuna maka cewa ba za ka iya fitowa ka yi amfani da damar da kake da ita a matsayinka na ɗan ƙasa ka kada ƙuri'ar ba har ma ƙoƙarin tsorata ka ake so a yi da ƙuri'ar me ya tsoratawa shine a nuna maka ko ka zaɓa ko a zaɓa maka ko ka zaɓa ko kar ka zaɓa mu za mu ci zaɓenmu ko mu za mu rubuta zaɓenmu to a ina ne ake samun wannan wallahi ka fito ka kada ƙuri'a ka gani wancan ma ya fito ya kada ƙuri'a ya gani kuma ku fito ku kada ƙuri'a da sannu sai Allah ya mana mawafaka mu dace mu zaɓi abin da zai zo ya tausaya wa al'umma ya tausaya wa ƙasar kuma a ciyar da ƙasar gaba amma lokaci ya yi da ya kamata kanmu ya waye a daina ƙoƙarin cusa wata gaba ko wata hassada ko wani kiki juna tsakanin al'umma musulmi wallahi musulmi ya kamata ya farka ya gane ina ne yake tafiya kuma ina yake so ya je in mun yi wannan shine za mu dace sai mu zo mu yi abin da zai amfanar da mu ya amfanar da ƙasa amma in ka saka san rai na saka san rai ko wasu suka saka san rai to za a zo a wayi gari har yanzu dai kasar ana ta mayar da ita baya ne saboda alkawarin da aka yi mana ajiya aka ce mu zo mu yi dan za a mana kaza muka bi muka yin kuma ba a yin ba shi za a daɗa dawo mana da shi illa iyaka a ce ku gafarce ni na yi laifi zan gyara idan ba ku san me kuke ba kuma sai ku karɓi yin haƙurin za a gyara sai ku karɓi haƙurin ku je ku daɗa mayar musu da ƙuri'ar kuma a ci gaba da gallaza azaba to wannan ya kamata maluma su yi adalci shine a ɗazu da kuka ji ina faɗa guraren da hudubar mu za ta tattaɓa su ma malaman su ji tsoron Allah su yi adalci su faɗakar da al'umma su nusar da su akan abin da ya kamata su yi wanda ya dace in ko ba su yi haka ba su ma sun ci amanar shugabanci da abin da Allah ya ɗora musu na jagoranci kuma wallahi ko a kusa ko a nesa sai Allah ya jarabce su amma idan aka faɗa muku kamar yadda kuke zuwa kowa ya ji da kunnensa in kun je kun yi abin da haka kuka so lokacin da za ku zo ku ga abin da ba ku so ba kuma to a nan kuma he su malaman su zo su gaya muku dama sun faɗa muku ai kuma ba dole su su iya hango abin da za ku iya hanga ba saboda duk wanda Allah ya ɗora ma shugabanci ko jagoranci wallahi duk rashin iliminsa duk rashin iya maganarsa duk rashin fasaharsa Allah yakan bashi fasaha ya bashi ilimi kuma ya bashi hangen nesa zai iya hango abin da kuna daga zaune ba za ku iya hangowa ba kuma ƙa'ida ne ya faɗa muku ya rage naku ku ɗauka ko kar ku ɗauka daidai ne ko ba daidai ba ne ku ne za ku je ku tantance to don haka yanwa musulmi mu yi ta ƙoƙari mu ga muna roƙon Allah kuma mu dogara da Allah mu roƙi Allah fa wannan halin da muke ciki ɗin nan Allah ya kawo mana ɗauki inda nan muke zaune lafiya ne muke ta ganin kamar komai iya tafa lafiya ne amma wallahi wasu gurin ba za su iya wannan taron da muka yi don mu gabatar da juma'a ba me yasa ba shugabannin ne da suka zo suke so a zaɓe su ba su koka da rashin tsaro ba da suka zo suke so a zaɓe su ba su nuna muku akwai wani abu na ci gaban rayuwarku da za a yi ba yau an yi to a haka za mu ci gaba da tafiya wallahi ba a haka ya kamata mu ci gaba da tafiya ba amma hukuncin iya hannun ku iya hannun mu iya hannun duk wanda yake da kwazansa ko kokarinsa na bari ya fito a ranar da za a yi zaɓe ya kada ƙuri'arsa dole ne a saka ido yau nawa aka zaɓe su da nufin su zo su yi aiki wa al'umma ba su yi aikin ba a addinance da za su zo su ce muku suna shirye da su taimaka wa addini ba su yi wa addinin ba nawa aka yi hatta wannan masallacin na abu huraira ni da hannuna na san wa'anda an nemi gudunmawarsu ma amma me suka kawo don a raya gurin a taimaka so nawa muka yi ta tsayuwa muna ce a zo a yi wa Allah aiki an zo an yi wa Allah aiki din amma yanzu da idon ku ba ku gani gashi ana aikin ba wanda duk suke daga cikin masallaci kowa ya daga ido sama zai ga me yake gani ai a kwanakin baya muna tsaye a nan muna ta magana ne yaya za a yi mai silifi a mayar a rufe a ta da gurare yadda ya kamata an yi magana har abun ya gagara ma a iya ji to yau gashi watakila wani a da bayan ya yi nufin bari ya taimaka sai a ce masa karkai ai masallacin suwana ne to karkai har abada wallahi Allah zai kawo mai yi ya zo ya yi yanzu yau ga abin da kuke gani wannan bai fi silib din ba bai fi silib ba wannan abin da muke gani wani watakila bai ma sanya aka yi aka yi wannan din ba kawai gani ya yi amma yau gashi muna zaune cikin ni'ima babu zafi sosai da yake tunkalar mu da yanwa musulmi wallahi mu yi da gaske mu tsaya tsayin daka duk abin da zaka hukunta ka dogara da Allah ka yi hukuncin ka kana mai dogaro da Allah duk abin da ya same ka to ka ɗauka daga Allah ne kar ka ɗauka akwai wani ɗan adam wanda zai iya cutar da kai ko ya amfanar da kai wallahi na Allah ne kuma mu wannan muke gaya muku mun hararo abubuwa da yawa a baya babu irin kalubalen da ba a dora mu a kansa ba amma yau cikin ikon Allah ga mu a gaban ku muna sake ga muku kuma wallahi ba za mu gushe ba za mu yi ta fada ba wani wanda ya isa yi mana wani abu wallahi sai abin da Allah ya rubuta mana saboda kullun ita gaskiya an aka zo aka fito da ita wani ya je ya fara hura hanci ai da ne ake wallahi za su gani ka dade ba mu gani ba wallahi wallahi ka dade ba mu gani ba inda ba za mu iya kawo a yau batun a baya da ba mu kawo a yanzu ba to dole wajibi ne mu mu fito mu gaya muku gaskiya nauyin da yake kanmu kenan aiki da shi naku ne in kun ga dama ku yi in kun ga dama kuna fita daga nan ku zubar wallahi ba wanda zai zo wata rana a ce an je gaban Allah a tuhumi malam imam sunusi abdul karim bai zo nan an tsaya an gaya muku gaskiya ba da mu mataimakansa a wannan gurin mun faɗa kuma ko a gaban waye za mu faɗa maganar Allah ba a ɓoye ta haka maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu wanda duk suka riga mu gidan gaskiya muna addu'ar Allah ya gafarta musu mu da muke da rayuwa muna addu'ar Allah ya sanya rayuwar mu albarka mu ci gaba da yi wa wannan addini na musulunci hidima Allah ya taimake mu ya mana jagoranci wassalamu alaikum wa rahmatullah to ana ci gaba kuma da neman taimako kar a gaza yadda ake ta aiki din duk wanda Allah ya hore wa biyar goma a kawo ga kwamitinmu suna nan suna shirye kuma da za a ci gaba da wannan aiki wassalamu alaikum
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana na ibada da ku gabatar kuma duk wanda ya samu ana zama da shi insha Allah akwai wannan zama da za a gabatar yanzu insha Allah kuma kamar yadda aka ji sanarwa da wasu imam akwai neman taimako fi sabilillah don ayyuka da suka shafi wannan masallaci ake gabatarwa yan uwa a taimaka fi sabilillah assalamu alaikum
kuna gajiya an yi sallah lafiya Allah ya karba mana ka shigo kenan a cikin a nan kai sallah oke na gane to ya hanya ya aka bar mutanen gida to masha Allah